sai wani abu ya fito min wani farin ruwa ya fito min har baki na eh kamar ba kamar ruwa ne ya fito daga bakinta kamar amai ta ce da ya fito sai na mai da shi azumi ke ya kare duk wacce wani abu ya fito mata daga makogoro in ya zo kan harshenta saboda ke ce kazama kika daɗa haɗiye shi to bayan sallah kira ma ɗaya duk wacce ta tara yawu ta tara ta tara yawu sai da ya taru ya cika bakin bai kwanta furzar da shi sai ta olo azumi ya kare Allah kiyaye kazanta ba ta yi ba kin sha majina kin sha mugwas kin sha kuma azumi ya kare fatan malam yana lafiya Allah ya kara wa rayuwa albarka malam shekara ta goma sha biyar kuma ina fitsarin kwanci Allah malam a taimaka mini da addu'a Allah ya sauwaƙe miki Allah ya yi miki Allah ya baki lafiya tabbas akwai tashin hankali da damuwa yarinya budurwa irin wannan a ce tana fitsarin kwanci fitsarin kwanci akwai na ɗabi'a na al'ada akwai kuma na shaidanu aljanu aljanu shafan aljanu na farko dai ina baki shawara kamar haka ki nemi ruwan inda hali ki rinka sha ko ki sirka shi kina sha kina addu'a Allah ya yi miki ki nemi habbata sauda ki rinka zubawa a cikin ruwa mai mai din ko kuma na garin kina kadawa kina sha kina addu'a ki daina shan ruwa in za ki kwanta bacci ki hakura kuma da kin yi juyi da daddare ko kina jin fitsarin ko ba kya ji tashi ki shiga ban ɗaki ki je ki idan Allah ya kaddara kin samu saurayin da zai neme ki da aure ki masa bayani ki ce kina da 'yan larura ta tsarin kwanci in to ai yafi da cije ce ta jika masa gado in da ai akwai damuwa eh to mutum wani shille shille ya ta koko ko dumi kai masa bayani akwai wanda da ta gaya masa ke ba komai ba komai ni ke nake so ina kaunar ki ina son ki yace ba komai tace na gode yace a ci gaba da neman magani ni ma zan nema miki akwai kuma wanda na sani ta yi aure bila adadin da ta yi aure sai ya mutu ba a sani ba ana ta zagin ta a gari tana aure tana kashewa aure ka saki ta ta kashe aure to matsalan ne dai in ta je ta aure namiji sai dai ya tashi ji shi a jike da fitsari ta jike shi ba daɗi zaman lafiyanta in mijinta ba su kwana tare ba katifa ta daman automatically ta je aka sa mata leda sai ce shimfiɗa a kan leda abun ba daɗi wani ya haƙura sun haihu guda ɗaya ya sallama wani suka ɗan ƙara da ƙarshe ma dai mutuwa ta yi matan nan lajikanta amma ana warkewa sosai karki damu karki damu ana warkewa ki ta yin wannan abin da na gaya miki kuma ki karɓi lambar waya ta wajen yan hizba ki ta hakuri ko da bayan na koma bayan yan wata biyu uku haka kina yi sai ki kira ni ki gaya mu ya aka sai a ta baki shawara kuma zan da bincika miki magani insha Allah Allah ya baki lafiya Allah ya warkar Allah kuma ya kare mu da mu da ƴaƴan mu gaba daya wannan baiwa Allah ta ce miji na ya rasu kuma na gama kwana arba'in Allah zan iya cire hijabi to waye ce karki cire hijabi da miji ya mutu wannan duk gargajiya ne ba addini ba ne gargajiya ne in mijinki ya mutu za ki iya zamanki a gida yadda kike zaman aurenki cewa aka yi ki ta kaba kar ki fita waje amma a cikin gidanki za ki iya yawo babu hijabi to zai kalle ki wanda zai kalle ki ba sai ya kwana arba'in ba in kin ga dama ki lulluɓa in kin ga dama in kina jin zafi ki cire in an zo miki taziya ko da hijabi a jikin ki ko ba hijabi ba komai ina fatan kina fahimta malam zan iya zuwa tahajjud a ba za ki zo ba tunda kwana arba'in sai kin yi wata hudu da kwana goma zan iya fita nema nema kuma kwana arba'in da saura sai kin yi wata hudu da kwana goma ajiya wai an ce wai ba zan fita ba wai sai na gama idda malam haka ne ko a'a haka ne ba za ki fita ba sai kin gana- gama wata hudu da kwana goma haka qur'ani ya faɗa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فأنا وتقول لك وأنا قوما سيكي هقولي دوكر الله ba a fita kuma yadda ake ta kaba ba a caba kwalliya a gida in miji ya riga ya mutu amma ana iya wanka da sabulu ba mai kanshi ba kuma ana iya shafa mai ba mai kanshi ba amma ba a sa gazal ba a sa jambaki ba a gyaran gashi kawai dai za a yi kitso noman kitso ba na ado da kwalliya ba ba a saka atamfa mai tsada ba a saka sarƙa ba a sa awarwaro duk abu na kwalliya da ado za ki nisance shi amma abinci za ki ciro abin da Allah ya baki karki yadda ki zauna da yunwa wai dan mijinki ya mutu an kawo miki wainar ƙwayoyi ba za ki ci ba ki ci wannan kawai shine kuma ba a wani bikin bude bikin ta gaba ba a yi bid'a ne ba a wani wani sadaka ta arba'in sadaka ta gama ta gaba yanzu a birane har biki ake taro har invitation ake turawa eh wance ta gama ta gaba za mu je bikin ta gaba kun ji yan bid'a ba a yi ba a yi bai halatta ba kawai kin gama ta gaba alhamdulillah ki gode wa Allah kin fito ki duba faɗan adam fa mijin fa yana kabari ita kuma yanzu godiyar Allah take yi wai ta fito daga kangin kwana arba'in shi kuma mijin kwana a wannan wata hudu da kwana goma shi kuma mijin fa a kabari yake har an manta da shi kwanan nan wata ta yi min waya ita ta kasa haƙura sun fa ƙulla magana aure da wani na ce gaskiya gaskiya ba kiwa mijinki adalci ba kuma kin aikata haramun ke da mareminki yanzu saboda tsabar rashin jin kai da tausayi har kin manta da mijinki yana cikin kabari har kin fara soyayya da wani ko wata ɗaya bai yi ba ko wata biyu bai yi ba ke ko wannan wace irin mata ce mai karancin imani haramun ne duk inda wani ya bugo miki waya ko takarda ko ya nuna alama ko yana nuro turo wani abu karki yadda ki magana soyayya da wani ba a yi sai kin fita daga takaba in ku kuka yi kun yi auren haram wata kuma kira na ta yi aka ramka Allah ya gaje ya zama ta kamar nan sai hakuri ne ce kwarai kuwa amidin kam shi ya rungumi babban hakuri tun da shi kan yanzu ai yana kabari Allahu alama da wani hali yake ciki inda ba ki da ba ki da ta ido Allah ki magana mijin ki an binne shi wai wai wai sai hakuri wai yanzu ita abin da take so wai gaskiya tana so ta rinka kallon movies yan fimafimai a zai aflam da fimafimai za ta rinka sa tunda tana zaman ta kaba za ta rinka kunna fimafimai na kiɗa da rawa da waƙe-waƙe tana ɗan ɗauki kewa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi faɗa na yi faɗa na yi wa'azi na yi wa'azi sai da na gama wa'azi da jan ayoyi da hadisi sai ta dace amma la ilaha halarta ba na ce yanzu ke yanzu in kin mutu ke kina kabari ana dukan ki a kabari za ki ji daɗi a ce mijinki yana yana kallon fimafimai yana kallon indiya yana kallon america yana kallon masu hausa kiwon wace irin mata wani irin zama kuka yi da mijin nan haka ba tausayi matan zamani kenan in kana nan a raye ana son ka idan ka bar duniya kuma an daina yayinka Allah raba mu da wannan cin amana da fatan malam ka tashi lafiya ya fama da mu muna ta yi kan wallahi ina ta fama da kuna mun hana ni bacci da safe wallahi kullum sai na taso ga tambaya ta kamar haka malam ta ce ni ce nake da yarinya mai shekaru ashirin da hudu malam in samari suka zo aka fara maganan aurenta sai su daina zuwa lokuta lokuta haka abin yake faruwa kuma yanzu kan ma malam mu ba wanda ma yake zuwa malam ina neman ka taimaka min da addu'a kamar yadda Allah ya taimake ka ko za ka koya mana addu'a addu'a ne don abin ya haɗu mana ya dame mu kuma muna ganin ma anya ba mutanen ɓoye ku a cikin wannan abu malam alfarmar da Allah ya maka muna nema a gare ka ka taimaka mana da addu'a za mu rinka yi malam a sha ruwa lafiya Allah ya huta gajiya Allah ya ƙara haƙuri da mu akan haka ɗin to baiwa Allah Allah saka miki da alkhairi wannan larura ta saurayi ya zo ya tafi saurayi ya zo ya tafi ba yarki bane kaɗai da yawa yana faruwa wani lokacin akwai mugun hali na kuku ba kowace bane aljani ne ba kowace bane makare akwai marasa kirki a cikin ku duk wanda ya zo yan reni ko ne tana da tana da hangen nesa ta fi son sai mai kaza sai mai kaza yarinya ta zauna ita ba kowa ba amma ta shimfiɗa wasu sharuɗa wa azara lahu ya min sulma ba doka daga Allah ba ka'ida sai mai kaza sai mai kaza duk wanda ya zo tana ganin sa ganin hadirin kaji cike masa ita take koran sa hajiya baki sani ba wulaƙanci a wurin yarinya budurwar ɗan wannan zamani ɗan wulaƙanci marasa kirki in ta rena maka hankali to zarta ka za ta yi to ita take koran su wata kuma tana da wani ne wanda take so shi kuma baya yi tana can makale mata cingam ta makale wa wani shi kuma baya yin ta ko tunanin ta ma ba ta yi wata ta bugo min tana ta ajiya zuci ha ha ha na ce me na ce me ya faru ta ce wallahi malam wani nake so kuma wallahi malam bai ma san ina son sa ba in na gan shi kamar in mutu ta ce bai sani ba na rasa inda zai sa kaina malam ko za ka masa magana na ce ni ba da ni ba haka kawai ki dauke ni sojan haya ta ce shekaru na yi malam ina son sa ta ce wallahi duk saurayin da ya zo wallahi ba na son sa ni wannan din da nake so ta ce yana ta harkokin su ce wallahi bai ma san ina yi ba ta ce wannan abun ta ce wallahi malam ta ce ta ce wallahi wallahi hana ta bacci yake yi ta ce kin gamu da wahala kuwa yana can watakila yana da tasa budurwar suna ta fama kina nan kina aikin banza son masa wani koshin wahala tabti yaushe ina mace zan yadda ne wannan ai ɗayan biyu ko ka zo ka nema in ba ka zo ba in na gana matsu zan tura maka in ce bismillah yawwa in ba wulaƙanci in ko ba haka ba tun da bai zo ba shikenan ki haƙura Allah ya kawo miki wanda Allah ya kawo miki ki da shi yanzu ya za a yi nace ki tura babanki ki je ki ce babanki ya gaya masa kina son sa na da ki rubuta mai takarda ta ce gaskiya wala kunya nake ji na ce to ni kuma da yake ni dan ajaba ne za ki zo ki tura ni in je in kai miki sako ko ta makale min na ce bi zan yi ba na yadda taimako ne na yadda na ce ta matsanta sai na yi na ce to kin san abin ne sa ba zan yi ba ba dan ba na son taimako bane wallahi na ce ke yanzu ban san ki ba ba ki taɓa mun waya ba sai ban san halinki ba ban san ɗabi'arki ba ban san kamewarki ba ban san addininki ba ban san iyayenki ba ban san garinku ba ban san kaza ɗinki ba ba abin da na sani haka kurum sai in ɗaga waya in yi amfani da matsayin da Allah ya bani in ce masa ya aure ki in ya je ya ɗebo jangon gwamfa na ce gaskiya ba zan iya ba da na san ki na san salaharki ko ke ɗaliba ta ce na san addinin ki tsoron Allah ki to wannan kam da kaina ma zan iya nema miki amma wallahi ki ma hakuri ni kam ban san ki ba ki je ki nemi wani wanda isan ki ya nema miki wallahi bakin taimako bane amma matan yanzu sai addu'a to yanzu ke har ki zo kina kasa bacci ta ce wallahi malam sai ta kasa cin abinci saboda tana son mutumin nan kuma matsalar bai san tana son shi ba yanzu kin ga wannan iyayenta za su ɗauka tana da matsala saurayi ya zo ta kora saurayi ya zo ta kora saurayi ya zo ta kora sai a je a kama bin malamai ana tura sadaka a masallaci ana sadakar karago ana sadakar kuli-kuli wai cewa wance wai wai babu miji wallahi Allah ya kawo ita take kora shegen kwaɗayi ne da hankoro wata kuma bin kawaye tunda ta ga kawa kawarta ta auri wani mai dan maiko ita ma ta yi alkawari sai ta auri mai maiko a'a a'a zaman lafiya ake nema kawai in Allah ya ba wa kawarki kaza ke kuma ki roki Allah ke ma ya baki abin da ya kawo alhamdulillah dole sai kin auri irin mijin kawarki to na san akwai waɗannan matsalolin da yawa wasu kuma ra'ayi ne da su ba za su yi auren yanzu ba in ya zo a kora su kuma iyayen ba su sani ba tana so sai ta gama diploma ko sai ta gama digiri ko sai ta gama masters ko sai ta samu aiki duk wannan fa wasu abubuwa ne a kunshi a ɓoye sai a zo a ce aikin gagara a ruwa ba manemi kuma ke kin sani ba gagara a ruwa kika yi ba a'a kina da wani ra'ayi ne sai lokaci kaza to akwai kuma masu larura gaskiya akwai marasa lafiya akwai wanda shaidan ne ya aure su akwai wani jinnu ana ce da shi jinnul ashik in ya aure yarinya to ana samun wannan matsalar zai zo ita alaka da ita ita abubuwa da ita sai ta koran duk wanda ya so to in an gane yarinya tana son auren kuma abun baya yiwa to sai a dage da karatu alqur'ani karanta mana suratul bakara akwai addu'o'i da na bayar na irin wannan abubuwa a aje gurin dan uwa malam muktari na bakashi a sautu sunna sai a karbi addu'o'in suna nan a ba ni sunan shi sai a je a ta karantawa insha Allah za a samu waraka in Allah ya so yadda ku yi ta haƙuri kuma za ki aure ba wacce za ta zauna ba ta yi aure ba in Allah ya so yadda amma ku yi haƙuri ku ci gaba da addu'a ku ci gaba da roƙon Allah Allah bai zai bar ku a haka ba in Allah ya so yadda akwai kuma sanmu wata kishiyar uwarta ce ta ce ki yi auren in gani tana yi wa kishiyar uwarta rashin hankali ne a gidan ta rena ta shine ta ce wance budurwa ba dai aure kike so ba ta ce to kyayi auren na gani ta je ta ta ba wa bokaye kuɗi aka ta aikin banza kai akwai dai matsaloli wata kuma wani ta yi wa wulaƙanci da ta wulaƙanta shi ce aure dai kam in dai ba ni ba to sai dai a lahira ana yi ya gaya mata irin mushirkan mutanen nan yan bid'a marasa tsoron Allah kuma wannan suna nan da yawa sai ce ba dai kin ƙini ba to ma ga wanda zaki aura to kuma ni ina kira ga ƴan mata kar ki yadda ki aure kuma wanda ba kya so kuma duk abin da zai faɗa wallahi bai sai komai ba shi ba Allah bane kar ki tsorata wai dan wani ya gaya miki wai baki ki dage da addu'a ki kama tauhidi ki kama sallah ki kama sadaka ki rike dare sai ya ganki kin yi aure da ƴaƴanki ku zo ku wuce ta kofar gidansa da mai gidanki a cikin mota AC yana dukanki in kin zo ta gefen gidan kina haka haka kina daga hannu sallah addu'a roƙon Allah Allah ya karya lagwansa ina jin haushin irin waɗannan mutane wai mutum wai ya ce wa yarinya wai baki suke aure ba in kin suke aure wai wai wasu iyaye suke kira ni wai za su je su ba shi hakuri nace ashe kun zama banzaye kuma ku ba shi hakuri shi Allah ne yana da rububiyya ne a hannun shi a sa shi addu'a kai shi ma Allah yi maganin shi haba Allah ya sauke wannan ta ce malam barka da safiya ya azumi Allah ya karba mana malam akwai matsala fa to wace matsala kuma dan Allah malam ka taimaka ka ja hankalin yan uwa musulmi baki daya dan fa wani bala'i ya shigo cikin garin nan na Komo akwai yara yan mata da zaurawa da matan aure sun fada cikin masifar yin lesbian subhanallahi subhanallahi subhanallah saboda iyaye na kakanni na datta wannan abin da ake nufi da lesbian mace ta nemi yar uwarta mace kin ji abin da tace yan mata suna neman yan uwansu yan mata matan aure suna neman yan uwansu matan aure da zawarawa ta ce malam har ya kai a garin nan matan aure suna bin maza hotel suna bin maza inna lillahi malam dan Allah ka zaburar da mata akan wannan musifa mun gode sosai malam Allah dai ya maka sakayya da gidan aljanna Allah ubangiji ka yaye wannan bala'i Allah ka yaye wannan musifa in naji irin wannan maganganu wallahi jikina mutuwa yake wallahi yanzu dan Allah malama me abin sha'awar ki je kina neman yar uwarki mace kamar fa namiji ne da yake luwaɗi yana bin ɗan uwansa namiji yanzu masifar ta kai ga da lalacewan ya kai ga mace ta je ta nemi yar uwarta mace almusahaqa ne fa da annabi ya magana yace zinan as-sihaqu zinan mace ta nemi ‘yar uwarta, mace ta kwanta da ‘yar uwarta, mace ta biya wa ‘yar uwarta bukata zina ce, kuka me kuka rasa kuke wannan aikin, me kuke nema ba ku samu ba kuka shiga wannan ƙungiyar ta neman mata. Wani irin bala'i ne wannan, wani irin masifa ne wannan, duk me yin wannan aiki yana cikin fushin Allah. duk wacce take neman ‘yar uwarta mace tana cikin fushin Allah, kuma Allah bai zai kyale ki ba sai ya kwashe miki albarka wallahi. Amma muna miki addu'a Allah ganar da ki. Kuma ina kira ga iyaye su sa ido akan ‘ya'yansu, kamar yadda nake kira ga maza su sa ido akan matansu, ba aminci matar auren ma ba tabbas. Shi maza suna kuka sai ga mace ta ƙaurace mijinta. wani ce yayi yayi matarsa ba ta kula shi to ta samu yan uwanta suna biya mata bukata kai kowace shekara wallahi sai kun zo da abubuwa na damuwa a wurin nan wallahi Allah ya sauke malam ka ajiye wannan tambayar ka sa ta a wurin tafsirin maza a yi bayani saboda iyayensu suna zuwa wajen karatu da mazajensu wadda aka kama ta tana wannan abu sai mun kai ta kofar bada mun nuna ta kin ji kunya wallahi kuma ina gaya miki duk wata kawa da kika tana miki irin wannan ki rabu da ita akwai alamomin su ga alamomin su nan ko ki ga mace tana yawan miki wasa bini bini sai ta rungume ki bini bini sai tana tattaba miki guraje ba mata kirki bane ba yar arziki bace ba wani magana mu zo muna saboda kawanci ki sa hannu kina taba mun wani wuri a jikina haram haram wallahi haram ya kina mace ina mace to suna wannan ta nan ana iya gane su in abin yayi nisa har sukan iya kai hannun su su taba mutum inda ba a gaba ko kawai kamar da wasa sai ta yi miki wani abu sai ta yi hakuri da Allah to idan ta yi miki ta gwada ta gwada kin ga kin yi shiru ta ga kin yi shiru to sai ta ci gaba kuma mazan ma haka suke su ma mazan ɗan luwaɗi su ma ɗabi'a sun yaka alamar su ta biyu shine kyautar kayan bacci irin kayan bacci sai ga wai kina kawance da mace wai ta kawo miki wai kayan bacci yan da wayar su kayan bacci masu ɗame jiki wanda daga ke sai mijinki a duniya za a gani to kuma ke ba ke aure ba ma a zo a kawo miki wannan kayan bacci to me zaki da shi ina ba cewa ne haramun ne kisa ba zaki iya sawa amma me alaka wata an kawo mata tace mu je in ki gwada in gani yi a gabanta ta kwabe kuma da ke bata da wayo ai akwai wawaye a cikin kwaye kuma ta je din ta kwabe ta gwada tana gama kuma ta kama ta ta rungume ta tana mata murna ya miki kyau ashe ta zo biyan bukatar ta masifa ne malama bala'i ne bai da dadin fada wallahi ko kuma su riga tura miki a hoto hoton al'aura hoton abin da din mace in kin ga yar uwarki mace tana tura miki irin wannan hotunan ko in ta tura sai ta ce da Allah ya haƙuri sai ta yi deleting ce sorry ƙarya take yaya aka yi ta same shi a wayarta ƴar wannan abun ne tallata miki take in ta tura ta ga kin yi shiru ko kin karɓa kin ce thanks kin gode to kin zama ƴar hannu ke ma irin abun ne suna da hotuna kala kala na tsiricin mata bare irgu ba shi yasa waɗannan wayoyin bala'an da ke cikin waɗannan wayoyi yau mata sun riƙe waya waya ta zama masifa waya to da wannan wayar suke harka da wannan wayar namiji mai yin luwaɗi shi kuma hoton al'auran namiji yake ɗaukowa al'aura kala kala kala kala kala na maza sai rinka tura abokin shi shi ma sai turo man shi ma haka to ita ma mace haka Allah shirye mana ƴaƴanmu Allah ka raba mu da wannan masifa malam ya azumi an sha ba lafiya Allah ƙara maka lafiya da imani da Allah malam amin ƙarin bayani akan sallan walaha da sallar dare sallar wala ita ce sallar da ake yi irin wannan lokaci yanzu ba goma goma da wani abu sha ɗaya ba to in kin koma gida sai ki alwala sai ki raka'a biyu raka'a hudu raka'a takwas sallar da ake yin sallar rana kenan kafin azhar wannan sallah ce ta masu tsoron Allah masu komawa ga Allah kuma da tsohuwa da yarinya da budurwa da matar aure kowa yana yi sallah ce ta neman lada in kin ga dama in kin zo karatun nan ma zaki yin sallah wal haki kafin a fara karatu ba wani damuwa zaki yi tunda a masallaci ne muke sallar dare ita ma kuma tashi ake bayan an yi bacci an huta sai a tashi karfe hudu karfe uku da rabi a ta bugawa a ta fafatawa a ta roƙon Allah alamar masu tsoron Allah ne masu sallar dare sallar tahajjud kenan ومن الليل فتهجر به نافلة لك فسعي يبعثك مقاما ربك مقاما محمودا malamai suka ce duk wanda yake sallar dare ana kyauta zaton zai samu rahamar Allah kuma zai shiga wuta ba insha Allah da haka a dage da sallar dare tana da amfani kuma malam a bayyane ake yi ko a boye inda rana ne sallar rana a boye inda da dare ne sallar kuma a bayyane ko a boye duk ya halatta sura za a karanta ko wane ne za a karanta fatiha da sura da abin da Allah ya hore kuma duk raka'a biyu ake sallama malam mun gode Allah mai da kai gida lafiya wannan ɗaliba ce mai neman ilimi ta tambayi ibada Allah ya saka mata alheri wannan tambaya ta ƙarshe malam Allah ƙara maka lafiya Allah ƙara maka daraja ina so a taimaka min da addu'a menene Allah ya Allah ya kawo Allah ya kawo yarinya na miji na gari to wannan wata mata ne ta ce a mata addu'a Allah ya ba wa ‘yarta miji na gari mai imani da albarka mai mutunci kuma mai abun yi ta ce malam ga ga sadakar naira ɗari biyar ta ba wa masallaci to gaskiya dai ni kam ɗari uku ne ta iso na ko a ɗari shida kai mai ɗarin daban ne ko ta wannan ɗarin kam an ta ji jiki ma ina jin an je shago ta ƙi karɓuwa ne an kashe wani yanka wata ya wata masallaci to amma dai an karba Allah saka da alkhairi wannan baiwa Allah ya mata addu'a Allah madaukakin sarki ya bata mi ya bata miji na gari ya bata aita miji na gari to ku kun ba da ɗari biyar ɗin ne da za a sa ku ba sai an gama da mai ɗari biyar ba kam ha ya za ka kawo kudin da a yi mata sadaka a yi mata addu'a kuma a zuwa tsunduma ko a ciki ai sai mun fara yi mata ta ba da 500 ba Allah ubangiji ka ba wa yatta miji na gari Allah kuma ka ba su zaman lafiya idan ka ba su ya Allah waɗannan talakawan su kuma da suke zaune ba ko kobo sai Allahu akbar su ma Allah ka ba su miji na gari Allah ka aura musu mazan kwarai Allah ka sa su zama masu imani masu ibada masu kula da sallah insha Allah za a yan hizba gashi sai a sa asusun ku na hizba a yar uwa ta bada sadaka Allah ku lada Allah ku jam Allah min dubaraji to anan zamu dakata insha Allah tabaraka ta'ala dan uwan mu mata da dattawa da wai ku dun na sallame ku duk wacce take son ta ci kyauta za a yi tambayoyi bismillah zan yi tambayoyi amma sauran dalibai dun na sallame ku Allah ka ba mu lafiya da